أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل آه wannan aya shuru'i ne farawa da maganar yaƙi na uhudu shine abin da ta fara da shi Allah yake cewa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idga dauta min ahalika ambata wa al'umma ya annabin rahama lokacin da ai gadauta ai sirta lokacin da ka zama ka fito min ahalika domin gada ba lalle ana amfani da ita a ma'anarta ta asali ba yana iya tana zama tana zuwa ma'anar sara kamar yanzu yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake fara ke cewa law tawakkala ibn adam haqqa tawakkuli la yarzuquhu Allah kama yarzuqu tsaira daga duhi masan wa taruhu bitana da dan adam zai tawakkali a wurin Allah iya tawakkali dogaro da Allah iya dogaro ga Allah a cikin dukkan harkokinsa to da Allah ya azurta shi kamar yadda yake azurta tsuntsu kama an tambayi manzan Allah ya Allah yake azurta tsuntsu ya ce tagadu kaga tagadu ba wai da sai da safa ba a tasiru za ta zama ba komai a cikinta ta karkada fuka-fukanta ta fita da tawakkalin sai Allah ya bata wata ruhu bi tsana ba za ta dawo ba kuma sai ciki a ciki to da dan adam yana dogaro ga Allah irin yadda tsuntsu ke dogara ga Allah kenan to da sai Allah ya azurta shi duk abin da ya nufa sai ya darkaka sai ya samu to amma tawakkalin ne bai da ƙwari sosai ko akwai waiwaye waiwaye a cikin tawakkalin san da kai nufi wani wuri da zaka je ka samu abin kana hango na samu ko ba zan samu ba kai ko da ka dogara da ubangiji mai bayarwa ina ruwanka da ko ko ba samu ba ko ko kana hangen wani in yayi kaza zan samu in bai ba zan samu ba to tawakkali ya ruguje ai to shine zaka wa idga dauta min ahalika lokacin da ka bar gida daga ahalinka eh ahalinka anan ba ba wai duk ahalin manzon Allah ake nufi ba daga wurin Aishatu kinaya ce akan Aisha eh Allah ya yi wannan kinayar cewa min ahalika din ai min baiti Aisha haka malaman tafsiri suka tafi akai mu da ma ana kinaya da ahalu akan mata guda daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa na Bukhari ma ai yayi haka lokacin da aka yi abin da aka yi na zargi akan Aisha Allah ya ƙara mata yarda ai yana cewa man ya'dhurli fi man azali fi ahli waye zai kirkan min hanzari a cikin wanda ya cuce ni kan ahalina to ai Aisha ce ita kadai kuwa eh ibara da ahali to da haka Allah ya ce lokacin da ka fito daga ɗakin Aisha tuba wu'il mu'minina kana tsatsai da mutane kana aje mutane maka'ida ai marakiza yaqifuna fiha wuraren da za su tsaya na yaƙin uhudu kenan annabi na shirya yaƙinsa na uhudu wallahu haƙiƙa ubangiji sami'un ya ji duk abin da kuke magana da tattaunawa na shawarwari da kai da sahabbanka ya rasulallah alimun yana kallon halayen da kuke ciki gaba ɗaya ma cikinsa da wajensa lokacin da za aka samu labari ga ƙurashawa nan sun taho madina sai manzan allah ya tara muhajiruna da ansar ya ce to ya kuke gani mun ji labarin gashi nan za su taho su yaƙe mu mu fita da shirinmu na yaƙi mu tarbe su a gari a gwabza ko ku mu bari su shigo nan mu yaƙe su a cikin gida me kuke gani annabi Allah yake shawara da sahabbai sahabbai wasu suka ce a a fita bai kamata su zo gida su same mu ba mu fita can a gwabza wasu suka ce a a mu bari su zo din wanda suka wanda ya jagoranci wannan shawarar shugaban munafukai ne abdullahi dan ubayi dan sulula shine zai ce a ai mu zauna su zo in suka zo da mu da matan mu da me sai a je a yakin to su zo ya boye kina yana gida dama kawai shi kenan da shi da yan uwansa duka su shi shige gida sun san makurda makurda ta madina wajen boyewa in ku an fita fili can ga su tinki kawai shi kya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka yi ta shawarwari a ƙarshe dai sai dattijan nan da kuma waɗansu matasan samari waɗanda suke da zuciya ta ɗaukaka kalmar Allah sai suka ce ya rasulullahi a fita ya bi shikenan zai ce shikenan sai shiga cikin gida sallallahu alaihi wasallam sai dai ya sa silke ya sa kwalkwali ya fito to kuma bayan ya fito kafin ya fito sai kuma aka sake tattaunawa su waɗannan dai munafikan ce kun ce annabi ya fita kun ga kuma mun ga ra'ayinsa kamar ya fi son ra'ayin a dan zauna a zauna din mu ma haka muka gani ya fi son a zauna ko kuma gashi an ce a fita to har bayan ya shiryo sai kuma sai suka ce to ya rasulullahi yanzu dai ra'ayi dai naka ne abin da ka gani in ka ga a zauna a zaɓi haba ai annabi baya shiri ya koma baya sai ya fita sai dai Allah ya yi abin da zai tsakaninsa da abokan gaba ma ba koma ba ya sa kwalkwalin ya sa silke sallallahu alaihi wasallam sai an fita to haka shine annabi sallama maqaidal likitar Allah ce wallahu sami'un alim hakika ubangiji masani ne da abin da duk suka faɗa kuma alimun mai ji ne kuma ya san abin da suke faɗa to kuma to ai kaga anan bambancin annabi kenan da wanda yake ba annabi ba ko mun girman sa domin wanda ba annabi ba sai dai ya ji hadiri ya gaya masa eh to ko bari a fitan ko ka a fitan ko makamancin haka amma tun shi kuma Allah sai ya musu shiru tunda ai yana magana da Allah a sannan da aka fito din ai Allah zai ce masa eh fitan ko kan fuka fitan ya bar su su da shawarar tasu to shi kuma ka'ida ce ta annabi in dai yayi shirin fada sai an fita kuma sai zuzula haka aka fita aka fita to farko ne na maganar yanda yakin ya kasance wannan to إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون iz wannan badali ce daga iz din ta wancan ta farko din dai iz ga dauta din lokacin nan da ka fita ai wannan lokacin ne kuma hamma ta'ifatani a wannan shirin da aka yi na yaki shine waɗansu jama'u guda biyu minkum daga cikin ku musulmi fa ba wai daga kafiran ba duk a cikin ku suke jama'un guda biyu da za a yi bayani a kansu hammat ta yi nufi ta nufi an tafshala ai ta jibuna ta ji tsoro an alƙitare daga barin yaƙi watar ji'a ta dawo baya me yasa za ta dawo baya yaƙin manzan Allah dama ɗan biyar yake fita yaƙi ɗan biyar shine ga waɗannan na gaba su ne dakarun gaba ga kuma saƙi na baya ga kuma janahani ga nan fuffuken nan fuffuken nan gefen dama a sa dakaru hagu a sa dakaru gaba dakaru baya dakaru tsakiya kuma cincirin dan yakin to shine yaki dan biyar to da shi aka fita uhudu to lokacin da aka fita uhudun wannan yakin sai janahani fiffiken dama da hagu su ake magana a nan hamma ta'ifata ne sai jama'u guda biyu daga cikin dakaran yakin annabi na ɓangaren dama da na ɓangaren hagu sai suka nufi su ji tsoro su dawo daga barin yakin abin da ya sa ku za su dawo abdullahi ɗan ubai ɗan salula shi daidai da aka zo nan wurin sai ya yi shawo kwana da mutum ɗari uku da wani abu sai wani daga cikin manyan sabai kicin ya za ka tafi ce alauna alamun kitala latta ba ana kun wallahi yaƙin ne akwai ban tsoro mu ba mu gane ba mu san yaƙi ba wallahi da mun san yaƙi mu da sai mu bi ku sai juya baya ya so ya kare yaƙin annabi to su ma waɗannan jama'un guda biyu sai suka so su raunana saboda su dubu da wani abu ne ɗari uku da wani abu sun tafi su kuma sun ji labarin kafirai su dubu biyu da wani abu ne to sai tsoro ya so ya shiga cikin zukatan nasu jabir Allah ya ƙara masa yarda sahabin annabi ya ce na hannu ɗa'ifatani bani salimata da kuma banul haris banul haris daga banu daga aus banu salimata daga hazrat ƙabilu guda biyu na madina manya shi wannan sahabin sai yake cewa wannan da Allah yake cewa sun kusa su koma daga yakin nan mu ne ice amma wallahi na yi farin ciki da wannan aya ta sauka a kanmu saboda abin da za Allah yake faɗa a gaba yace wallahu waliyuhuma Allah ne majibincin lamarin su waɗannan dakarun yakin na hagu da na dama da suka so su koma saboda ya jibinci lamarin su ba su koma din ba sai kuma ya karfafe su eh ba su koma din ba wa alallahi falyatawakkalul mu'minun mu'minai dai ga Allah kadai ya kamata su dogara ba da waninsa ba da shi ake cin yaki ba da yawan jama'a ba da haka shi kenan sai aka danna aka tafi to ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة mm.
فاتقوا الله لعلكم تشكرون wannan aya ita kuma ta sauka ne lamma huzimu lokacin da an fita yakin amma wannan yakin na- na uhudu ne dama muka yi magana to ba a ci nasara ba yakin shine yadda yadda ya karyewa musulmi amma bai karyewa musulmi ba dan wato shirin bai yiwu ba ko yakin bai shiryu ba sai dan kaucewa umarnin manzon Allah da aka yi Allah ya so ya gwada musu kuransu sahabbai cewa sabawa umarnin manzan Allah mai karya yaƙi ne mai karya komai ne ba to wannan dalilin karya yaƙi kenan to lokacin da yaƙin ya kare sai Allah yake tuna wa sahabbai cewa duk da haka dai kar ku ji ba daɗi idan kun karaya a wannan an karya ku a wannan yaƙin an ci nasara da ku akan wannan yaƙin ai laqad nasarakumullahu bi badrin ai Allah ya ba ku nasara a yaƙin badar kafin wannan yaƙin ba kun ji yaƙin badar ba shi ya kuka yi da su kuku nawa ne sahabai ɗari uku da sha kafirai dubu- dubu da wani abu kuma sahabbai masu makamin yaƙi bai fi mutum uku ba ko mutum hudu doki bai fi uku ba a wannan amma haka suka kace-kace da kafiran shine Allah yake tuna musu laqad nasarakumullahu bi badarin ai Allah ya baku nasara a badar wa antum azilla alhalun ku kuna azilla anan fa ba za ka ce makaskanta ba dan mumini ba makaskanci bane shi ma ayar anan wannan dole ai tawili ba kaskanci za a yi mata tawili ba wa antum mu'azillah ku kuna yan kadan a jama'a saboda Allah ya ara wa mumini izza irin tasa yace lillahi al-izzatu wa li rasulihi wal mu'min wa lil mu'minin lalle izza ta Allah ce manzansa ma azizi ne mumini ma azizi ne to dan haka anan ba magana ce ta zillatun ta cewa makaskanta ba a kuna yan kaɗan lokacin da aka ba ku nasara a- a yakin badar ai kuna yan kaɗan kamar Allah ya tuna musu da haka battaqullaha to ku ji tsoron Allah akan yanzu da kuka faɗi a yaki ku gane laifin ku ne la'allakum tashkurun ko ka gode wa abin da ya wuce baya Mm.
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة Mm.
أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين wannan badali zarafi ne na ai nasarakum Allah ya baku nasara ku muminai a badar lokacin da kake cewa muminai alan yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin wani labari ne ya zo wa sahabbai a lokacin suna sahun fagen daga sai aka ce wani kurz bin bin jabir wani ma- ma- mawadaci ne kuma wanda yake tanadin kayan fada to wai ya ebo kayan fada masu yawa ya ƙari kafirai da su sai labari ya zo wa sahabbai cewa an musu madadi an daɗe su da makamai sai abin ya ba- ya bakanta musu rai sai Allah ya ce ka tuna lokacin da kake gayawa da suka ji wannan labarin ta ƙulu kake cewa lil muminina ga muminai sahabbanka alayya kafiya kum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al malaika yanzu ku kun samu labarin wani ya ba wasu makamai daga kafirai to ku kuma ba zai ishe ku ba kuma ubangijin ku ya dade ku da sahun mala'iku dubu uku yaya ya ba su duk abin da zai ba su ku kuma a ba ku mala'iku guda dubu uku su taya ku yaƙin munzalina ababen saukarwa ko munazzilina ababen saukarwa munazzalina abin- ababen saukarwa to
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم mm.
هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين bala ya ishe ku mana mala'iku dubu uku su sauka to jibrilu ne fa ya sauka shi kadai ya hargitsa garin annabi ludu shi kadai duk ya tarkata su gaba daya aka hada ya dauke da fuffuke guda daya aka ce ya zungura sai suka yi sama suka da ƙasa to mala'iku dubu uku su sauka Allah ce bala ya ishe ku mana wannan in tasbiru lalle in kuka yi haƙuri a bisa haɗuwa da abokan gaba wa tattaku ai tattaqullaha kuka ji tsoron Allah fil mukhalafati a cikin rashin saba masa wa yatukum min fawrihim kuma sai aka samu su abokan gaban naku sun zo muku a wannan lokacin a take hadha yumdidukum rabbukum lalle ubangijinku a yayin nan zai muku madadi bi khamsati alafin an ƙara dubu biyu ma mala'iku dubu biyar musawwami na kowanne an masa alama wannan daban wannan daban wannan daban su zo fagen dagan a gayan da za a yi kuma to sai malamai suke magana ana na farko dai wannan yakin da ake magana tunda an ce yakin uhudu ne mayawaita malaman tafsiri haka suka tafi akai to idan dai shine kuma yakin ya kare ai to in ko yakin ya kare to mala'iku dubu ukun ko dubu biyar din sun zo ya aka ya kare an ji ɗaya sai wasu malamai suka ce a wannan duk maganar saukan mala'ikun a yakin badar ne ba yakin uhudu ba to idan a yakin badar ne shi ɗin wannan ɗin ma mala'ikun sun zo ɗin ko ku an ambata ne don a ƙarfafi musulmi kamar yadda aya gaba ta ce maji alaulau illa bushira lakum shin an an faɗa ne don mutane su ji ƙarfi su yaƙin ko ku a'a mala'ikun lalle sun saukan kuma an yaƙin wannan shi ne tambaya to magana amsa shine dai lallai kan wannan ya sifanto a bisa ba saukan mala'ikun ba a yaƙin uhudu ɗin ba ne a yaƙin badar ɗin to amma a yaƙin badar ɗin sun sauka sun sauka in ka karanta idhi yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba ko fabridu fawqa al'anaqi wabridu minhum kull banan to ga umarni na anan ma a cikin ayar Allah na cewa mala'iku ku mala'iku fabridu fawqa al'anaqi in kun zo ku doki wuya dan fawqa al'anaqi anan ku doki wuya kawai al'anaqu shi ake nufi fokara na kai kai ne ku sari wuyan kafiri wabari domin kulla banan ku sari dukkanin yan yatsun ku sare su ana koya mutane yaƙi shi ne ɗaya daga cikin sahabbai ya ce wala sai na ka doshi kafiri ya ta girzan girzan kan ka soke shi haka ya ga bangare ya bangare kai baka ga wanda ya kashe shi ba to haka to kaga ku ai sun saukatin da gashi ana maganar yuhi rabbuka ilaman ilal mala'ikati da mala'iku ake wa wahayin a sannan wannan shi ne da haka an yaƙin to wa ma ja'alahu Allah
wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahi al-'azizil hakim wa ma ja'alahu Allah ba a sanya wannan imdad ɗin ba da ɗauku da mala'iku da aka yi a waƙin badar ko kuma faɗin manzo da yake cewa alayya kafiya kum rabbukum ayyumiddakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al mala'ikati munzalin wannan kalmar Allah ya ce ba a sanya ta ba illa bushra lakum sai dan ta zama albushir gare ku da nasara wal tatma'inna qulubukum bih dan kuma zuciyarku ta ƙara nutsuwa da wannan albashi ɗin da aka yi saboda a yakin badar ku ɗari uku da wani abu ne su kuma dubunai da wani abu ne Allah ya ce gaya musu za mu daɗe ku da rundunar mu ma ta mala'iku kuma rundunar ta sauka aka yaƙi kuma aka ci nasara wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim amma fa yanzu idan mala'iku sun sauko an yi nasara an ci yaƙi nasarar da wa aka yi kenan saboda me aka yi nasara saboda sakowar mala'iku a'a to nasarar fa illa min indillahi al-azizul hakim wallahi nasara daga Allah take hadda mala'ikun Allah bai ga dama sai a ci yakin sai a ci hadda mala'ikun su kansu mala'ikun baka ji baka ji abinda Allah yake ce musu ba da suka sako yakin izuhi rabbuka ilal mak annima akum ina tare da ku da nasarata to in bai tare da su ba laba- lamari sai ya ɓaci saboda haka Allah yake cewa kar ku rudu da kuma wannan ku kalli nasara daga wuri na take man nasaru illa min indillahi babu wata nasara daga kowa sai daga Allah al-azizi buwayayyen sarki al-hakimi gwani a cikin tsarinsa to wannan duka fa kar mu dinga jin labari ne na tarihi har yanzu an-nasru min indillah mumini ya ɗauki nasara a cikin duk abin da ya sa gaba ko ya tunkaro musulmi gaba ɗaya su mai da neman taimakonsu ga Allah kaɗai ba ga wata dabara ba ba hila ba nasara daga Allah take shi ko tunda ya sifantu da siffa ta azizu ne mabuwayi ne wanda ba a rinjayensa galibu ne layi gulabu shine al-azizu mai rinjaye da ba a iya rinjayensa ai musulmi sun ji daɗi suna da suna da ubangiji mai irin wannan sifa me ya kai su kalle kalle me ya kai su bara wani wuri su mika hannunsu kawai ga Allah sai sai ya taimake su in ko ba a haka ba sai a faɗi a ci ƙasa to
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين Allah ya ba ku nasara a badar ne ku musulmi ba don komai ba ya katsa tsarafan min allazi na kafaru don ya yanke don ya tumbuke don ya halakar da wani yanki ya karya lago na waɗanda suke kafirai a wannan ko yaƙi na badar ai an ji jiki kafirai sun ji jiki duk waɗanda ake cewa manya ne sun ci ƙasa sun faɗi a ƙasa an ga makwantarsu an kashe su a wannan yaƙi ai ku an yi an tumbuke kafirci aw yakbitahum ko kuma ya kaskantar da su bil hazima wanda suka rage su watse a guje dan an fi karfin su bayan qalibu dan su koma khaibina suna tababu ba su samu komai ba lam yanalu ma ramuhu ba su samu abin da suka nufa ba ai ko sun tabe Mm, to Allah ya ba musulmi nasara ne a wannan lokacin saboda wannan shi yasa Mm. shi yasa a yakin shi kansa na badar din lokacin da aka fara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli yawo da cincirindo na kafirai ya kalli kansu muminai sai ya kalli alƙibla ba fara yakin ba ya ɗaga hannu yana Allah idan aka halakar da waɗannan al'umma ta musulmi wannan da take gabana ba za a bauta maka ba bayan ƙasa kuma Allah ka bani abin da kai mun alƙawari mayafinsa na faduwa abubakar na mayan masa umar ya zo ce ya rasulallahi ubangiji ya ji ka ya ansa maka ba iya maka alkawari da da nasara ba ka ba ka gaya mana Ce, ga- gafara nan umar eh, wanda ya fi ka sanin allah ne ya san wa- ba shi ya gaya ma abin ba ma tunda ka ga yana haka ai sai ka kyale shi kuma annabawa sun fi kowa sanin allah kuma duk wanda ya fi kowa sanin allah sai ya fi tsoronsa sai ya zama nasarar da aka gaya masa za a yi ba a nan take ba ruwan Allah sai ce ba nan nake nufi ba ne sai me baka ga annabin Musa ba annabin Allah ya magana da Allah yace zan tafi wajen Fir'auna Allah ina jin tsoro ina jin tsoro in ya akhafu an yabdusha kaza kaza kaza Allah ce la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara ka tafi kai da ɗan uwanka kar ku ji tsoro ina jin ku kuma ina ganin ku a gabanin ido na a gaban abin ina kuke ku tafi annabi Musa ya tafi kuwa da ya je aka jeho waɗannan tsabin me ya faru fa waje fi fi nafsihi khaifatan Musa sai annabi Musa ya ji tsoro to ya saba wacce magana da Allah ce je ka ka ji tsoro ina ji ina gani to me yasa ya ji tsoron kuma an gane me yasa ya ji tsoron bayan an ce kar ya ji tsoro umarni ne aka masa la ta khafa to me yasa kuma da ya ji tsoron Allah bai zarge shi yace mas ba mu ji wata aya ko ɗaya ba ta ce na ce kar ka ji tsoro kuma ya ka ji tsoro saboda shi Allah ya san abin da yasa annabi Musa ya ji tsoron ya san sanin sa ne yasa ya ji tsoron sai ya sa abin duk ya sare shi a haka kar ka ji tsoron a lahira nake nufi ko a wani- a wani wuri yake nufi Eh, ba shi kenan ba ai ba wanda yake da ilimin Allah Allah ne yake da ilimin komai to to duk da haka ne ko duk abin da ya gaya maka kaji wannan to in ya tabbatar to a ilimin sa ma haka yake in kuma ya canja to dama can a ilimin sa ba hakan yake ba wani abin ne daban kai ne baka gane ba shi yasa annabawan Allah sun fi kowa jin tsoron Allah annabi ya ci gaba da addu'a kawai sai da nasara ta fara buka shi kenan to kaji to ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم hmm.
فإنهم ظالمون to wannan aya kuma ta sauka ne lokacin da aka je a wannan yakin da aka karya haƙorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na ciki aka, aka yi masa wato rotsi a fuskarsa jini yana zuba manzan Allah kamar yadda ya zo a hadisin muslim ya ce yaya mutane za su rabauta waɗanda suka yi wa annabinsa haka yana share jini sallallahu alaihi wasallam to annaba aka ce sai ya nufi zai musu addu'a ta a tumbuke su to maza maza sai aka dakatar da shi da wannan aya saboda ab- abin da yasa kuma ya nufin addu'a tumbukewa din ya hangi cewa har tun da a- suka yi haka to ba maganar musulunci su musulunta ma ba su yi niyya ba kuma ba nan ma suka ɗauko hanya ba saboda haka to gara su tafi to sai Allah kuma sai ce alaysa laka min al-amri shay'un lamarin wannan ba a hannunka yake ba ban mun shi ba a hannunka yake ba kai dai ci gaba da zama a kujerarka na shugaban masu rahama kar kai wannan addu'ar in ka in yayi Allah zai ansa shi sa aka hana shi yace lamarin su ba a hannunka yake ba a hannuna yake ya rasulullahi aw yatuba alaihim ai ai ila an yatuba alaihim zai yi zuwa har lokacin da Allah zai karbi tubansu ba so kake su musulunta ba ne to in na sa suka bi ka kuma fa ba shi kenan abin da zai faranta maka ba ne to zai yi haka au yu azibahum ko kuma ubangijin su ya musu azaba tunda sun taba annabinsa in ba su musulunta ba banni da su nan kuma kaga tasliya ce fa innahum zalimun haqiqa azzalimai ne wannan wanda suka yi wa annabi haka kafircin sai ya kai kafirci eh to shikenan sai annabi ya bari bai addu'a ba Mhm.
ولله ما في السماوات وما في الأرض Mhm.
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Mhm.
والله غفور رحيم walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da yake cikin samai gaba daya da abin da yake cikin kasai mulkin Allah ne halitta Allah ne bayin Allah ne ya gafiru liman ya sha'u don haka yakan gafarta wa wanda ya so gafarar gare shi wai azibu kuma ya azabta wanda ya so ya azabta shi ba mai cewa dan me kai can ko dan me kai wannan a'a nasa ne ya ce ya fara gabatar maka da dama mulkin fa nasa ne saboda ka in ko mulki naka ne ka ɗauki abin dama ka mai da shi hagu ka ɗauki na hagu ka mai da shi dama sai ka yi abin da kake so wallahu hakika ubangiji gafurun mai gafara ne rahimun ko mai rahama ne don haka yana yin yadda duk yake so to shine malamai suke cewa to yanzu anan da Allah yake cewa yakan yana gafarta wanda ya so to kenan ko mutum yana yin zunubi bai tuba ba Allah zai gafarta masa ba tare da sai ya tuba ba don me don ya ce yana gafarta wa wanda yake so kenan ko ba tare da tuban ba amma idan har bawa ya tuba ya cika sharaɗan tuba nan kuma an yi alkawarin za a gafarta alkawari ne anan nan kuwa in an ga dama ne a bakka da zunubin kan an ga dama a share ma shi eh ya gafiru liman ya sha wa yu'adhib man ya sha to
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة mm.
واتقوا الله لعلكم تفلحون ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka ba da gaskiya da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam la takulur riba kada ku ci riba ar'afan mudha'afa linkin balinkin ku ba da kuɗi ku da- ku daɗa ko ku linka daidai ko wayyafi ma ga wanda ya jinkiri da yawa ko kuma ku ɗora koyaya ne kun linka dai to cewa ad'afan mudha'afatan kar ku ci riba linkin balinkin to ai ya ci ya kaɗan a ba mafahumi a cikin ayar kenan ba mafahumi kawai abin da ake magana ishara ce zuwa halin jahiliya da suke yin haka din kawai shikenan amma ba- mafahumin baya motsi kar ku sirra ba koya take domin Allah abin da yake cewa fa in tiftum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun duk wanda ya tuba abinda zai karba na kuɗi in ya bayar iyakan dukiyar da ya bayar ka ba da bashi dubu goma a baka dubu goma dubu goma da kwandala Allah zai ma azaba a kai ba kaɗan a riba ba yawa shi yasa a lura da wannan eh, wasu sai su ce to ai ba wani kuɗin na fa suna da yawa ɗan abin ba ɗan- ba ɗan abin kirki ba to ko za ka haɗu da rashin kirki naka da kai saboda haka a kiyaye riba kawai gaba ɗaya dubu fa ayoyin riba mun yi nisa da su fa amma Allah ya sake dawa da su mu kiyaye ya, ya, ya, ya, ya al'umma abin da yasa nake taɗa daɗa irin wannan maganar saboda akwai wani abubuwan da zaka ga da yawan mutane Allah ya taimaka sun nisanci wannan ba sa kusa da ba abin sai dai shaidan wani lokaci ya dan sa su dan leka kai kawai yanzu misali giya an zo giya eh sai a ta wa'azi kan giya amma m- masu shan giyar ai ba masu yawa bane sai ka ba kowa ya sa kansa kan amma riba a yanzu wannan zamanin da ake ciki to wallahi babu kyau an gyara ta an mata kwasai-kwasai an kai ta an mata gida an mata ma'aikata shikenan ana fataucin kuma duk waye zai zo kuma gashi ba wanda bai son ƙari kowa yana son ƙari to wannan son mutum bari zai ɗan ƙari ɗin ko kuma ba zai samu ba sai ya zo ya don riba ita ko ka bayar ko ko a baka duk ɗaya ne ba shi ne tsayar da ma zuwa za ka kai a baka kuɗin riban in ka karɓa ka je ka samo su ƙara ma riba kai ka ba su su suka ci ba- su suka ci haram a'a wala kai ma ka yi haram ɗin kai da ka bayar da riba an- annabi cha Allah cha yi manzo Allah sama cha yi la'ana Allahu akilar riba wa mu'kalahu wa sha wa- wa wa katibahu wa shahidaihi huma fil wuzni sawa'un Allah ya tsine wa wanda ya ci riba to wannan wanda aka kawo ya ci kenan da wanda aka ciyar da shi da wanda ya rubuta da wanda shi ya bayar din dukkaninsu a a zunubi iri ɗaya ne to da haka a- a kiyaye abin to la takulur riba adafan mudafa wattaqullaha ku ji tsoron Allah a cikin kiyayar riba da duk ma abin da ya hana la'allakum tuflihuna ko da wannan kun rabota a wurin Allah in kuka ji tsoron sa sai ku rabota to
واتقوا النار التي أعدت للكافرين eh, وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون Allah ce wattaqun naral lati uiddat lil kafirin lalle ku ji tsoron wuta wuta wadda aka tanade ta dan kafirai to kai mumini an tanadi wani ba ba, ba dan kai ba me kanka ka tsoma kafarka ba gidanka bane wuta ba gidan mumini bace aljanna ce gidansa shi kuma an ce kamar yadda aya gaba za ta faɗa aljanna tana nan tana kira ita kuma uiddat lil muttaqina an tanadi aljanna kadai dan mai jin tsoron Allah shi kuma nan ba za ka ga wani kafiri a cikinta ba sam sam to ita ma wuta yanzu wannan hasarun yana nan uiddat lil muttaqina an tanadi wannan wutar kada ai lil kafirina ita wuta an tanade ta lalle kawai dan kafiri kenan mumini ba zai shiga wuta ba a'a yanzu in dan ka zo nan gidan nawa gidanka ne ba ziyara ka zo ba ai za ka tafi to haka wuta take da mumini mumini zai iya shiga wuta amma ziyara ya je yi tur da wannan ziyara to shi yasa a nan sai Allah yake tunatar da mumini kabba kai hanyar gidan da ba naka ba kakkaɓa ta hanya ku ji tsoro na in kuka ji tsoro na nan gidan ba naku ba ne ba akwai masu shi kafirai kenan mun tanadu ta dan kafirai ba gidanku ba ne nan za ku ji gidan namu a gaba insha Allah wa bi'ullaha war rasula ku bi Allah da manzon Allah la'allakum turhamun ko ai muku rahama da bin Allah da manzo Allah yana tunatar da waɗanda suka saba wa manzon Allah domin sun saba masa a cikin abin da ya ce su yi ba su yi ba a yakin Uhudu to ku bi Allah haka nan manzo in ya ce ku yi ku bi sai da wannan za ku samu rahama dan wanda duk ya bi Allah bai bi manzon Allah ba saban ma Allah yi wannan biyayya ta sunanta sabo ba kai baka bi hanyar manzon Allah ba kuma Allah kake bi wala saban Allah kake yi in kana so kai biyayya ga Allah to ka bi ta hanyar abinda manzon Allah ya zo da shi ka bi manzon Allah to Allah ka bi shi shi sa bi wallahi war rasula la'allakum turhamun ba a rabauta sai da bin Allah da manzon Allah to
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها mm.
وجنة عرضها السماوات والأرض mm.
أعدت للمتقين wasari'u biwawin wa duniha za ka ce iya cewa sari'u ko wa sari'u a rama na ce sari'u ya ce yawwa Eh, in ka ce wa sari'u ai- an yi adafi ne akan aya da ta wuce baya an ce wa abiqul laha war rasula la'allakum turhamun wa sari'u kuma ila maghfiratin min rabbikum kaman ma ma- cewa wannan ayar suna gwame da wannan cewa ku yi ku ji tsoron Allah ko Allah zai muku rahama ku ku- ku yi gaggawa zuwa aikin alheri zuwa neman gafara Allah to wannan in ka ce wa sari'u kenan kaga an yi haɗafi kenan idan kuma ka ce sari'u istinafi ne istinafi ne malaman balaga kuma suna cewa wannan akwai kamalul shibuhu kamalul ittisali shibuhu kamalul ittisali kamar ma da waccan ayar da wannan ayar ɗaya ne shine shubu kamalil ittisali sari'u abi'ullaha war rasula la'allakum turhamun kaifa nuti'ullaha sari'u ila magfiratin min rabbikum kama an faɗa haka eh ta yaya zamu ba Allah ko mu rabauta Allah ce to ku yi gaggawa ila magfiratin min rabbikum izuwa neman gafara daga ubangijinku to gaggawa izuwa abu yakan zama mai kyau yakan zama mara kyau to wannan din kaga mai kyau kenan shi kuma gaggawa ta kasu kaso biyu akwai gaggawa a cikin zatin abu akwai gaggawa a cikin wajen abu ba cikinsa ba yanzu nan da aka ce ai gaggawa wacce ake nufi me yasa ake cewa a ta'anni minan lahi wal uzla mina shaidan nan kuma me zaka ce bi a hankali daga Allah ne a- amma yin gaggawa daga shaidan ne to sai ya zama gaggawar ta kasu kaso biyu akwai as-sur'atu allati didduha al-ibda'u ita ce wannan ita ce nan ake so ai gaggawa akwai as-sur'atu allati didduha at-ta'anni to wannan ita ce ita kuma ba a so wato akwai gaggawar da kishiyarta bi a hankali yanzu idan daga nan za ka tafi eh, ka je wata unguwa in za ka tafi a- a- a mota ko a babur ɗinka za ka tafi a ashirin sai wani ya tafi a hamsin kai kai al'ibda'u shi ya yi al'isra'u kaga wannan ɓangaren wannan kenan akwai kuma abu na ta'anni shi wannan abu guda ɗaya ne a zatin kansa za ka bi a hankali wurin yinsa yanzu sallah in kai gaggawa ana so hau shi kuma na ta'anni ake so a yi ka ba hankali kai karatu dalla-dalla kan nutsu nan kuma ba gaggawa ake nema ba to kaga akwai gaggawa cikin zatin abu akwai a gaggawa cikin wajen abu to wannan shi ne da haka wannan wace ce to sari'u ku yi gaggawa zuwa me zuwa ga- gafara ta ubangiji to to ita wace za ka yi a nan taka za ka yi a guje ko ko ƙara mai za ka yi a babur ɗinka ko a mota shi kuma duk ba wannan ba ne ka gani ma'ana ku yi gaggawa izuwa aikata abin da zai sabota muku gafara Allah wannan ka shi gaggawa ake yi. me ya gaggawa take idan idan sadaka ce kakka yi ta gobe yi ta yau ka yi gaggawa a cikin abin da zai wajabta maka yardar Allah waɗansu salloli ne ka yi su yau duk abin da za ka yi na alheri yi shi yanzu shine gaggawar da ake nufi a yi gaggawa a cikin aika- ai- aikin alheri abinda duk zai sauwata maka rahamar ubangiji ga gafararsa ka yi gaggawa wurin aikata shi su malaman nan faƙihai sun ce su a cikin aiki haka na shari'a akwai abubuwa guda bakwai su ne kadai ake son a yi gaggawa sauran abu a hankali A- akwai biyan bashi lokaci ana so a yi gaggawa da ka samu kuɗin ba a san jinkiri budurwa in ta isa aure kaka ce da miji ya zo ko alabul nawa take kai mata aure gaure eh, eh, wannan kenan sai mamaci da ya mutu a je a binne shi a kai shi gidansa kaji wannan zakka da lokacinta ya yi a fitar an gane sai jihadi da ainihin an biga kudin jihadi wani sahabin na manzan Allah idan aka hura ainihin abu na jihadi ya fito daga gida daga kasuwa za shi gida aka kada cewa manzan Allah na kiran jihadi sai dai ya samu wani yaro ya aika kayan gida shi ya wuce wajen jihadi to ba a yin ba a cewa ba a kin gaggawa a cikinsa shi ma gaggawa ake to haka haka dai waɗanda akwai ayyukan da ake son a a gaggauta su to Allah ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin haka nan ku yi gaggawa zuwa neman aljanna da arduha fadin cikin gidan aljanna ta kafa ake gaya ma ba wai duka aljannatai za a hada ba eh ta aljannar mutum wanda zai shiga to fadin cikinta as-samawati wal ardu fadin ta fadin sammai da kasai abinda ake nufi ƙasa guda bakwai to ai ɗaya kan ɗaya ce ɗaya kan ɗaya mu haka muka sani wasu suna cewa wai ƙasa guda bakwai sai a ce america continent ɗaya continent ɗin china biyu nan ɓangaren afirka uku haka guda bakwai su ne ƙasa guda bakwai a to ba haka ba ne kuwa yadda sama take haka ƙasa take ita saman ita ma haka take continent continent ce ba mun san ɗabaka ɗabaka ba ce ba to Allah Allahu allazi khalaqa samawati yace wa min al-ardi mislahunna to mislahunna tabaka ba tabaka kenan kuwa to idan da za a ƙasa wannan da ɗaya take kan ɗaya to a warware ɗaya kan ɗayan a jona kamar yadda ake jona tabarma baki da baki a jona ƙasa guda bakwai gaba ɗaya saman ma a ɗauko ta duk girmanta da faɗinta hawa bakwai da ake da ita a warware su a jona su da ƙasan gaba ɗaya a haɗa su to faɗin wannan gaba ɗaya shine faɗin gidanka na aljanna jannatin aljanna ce guda ɗaya arduha as-samawati wal ard kun san ko ta wace ce uiddat lil muttaqin an tanade ta dan waɗanda suka ji tsoron Allah to ai wannan sai ka ce ba sai ka ce tai ma yawa ba ba yawa sabu amma ina babu yawa a cikin nan to wannan ya nuna kenan aljanna tana nan har yanzu tun yanzu tana nan an tanade ta haka tana nan tana jira an halicce ta to tambaya ta biyu shine idan har aljanna tana nan an ce ardu has samawati wal ardu fadin gidan aljanna ya kai fadin sammai da ƙasai to to ashe ba a cikin wannan duniya take baki an fahimta idan har aljanna cewa fadinta ya fi fadin sammai da ƙasai domin duk abin da aka ce fadinsa kamar kaza yake to lalle za a samu ita aljanna ta fi samman da ƙasar me dalili nan Allah ya gaya mana fadinta ne haka to duk abu mai fadi tsawonsa ai ya fi haka in an ce faɗin abu kaza ne to tsawonsa fa ya fi faɗin to ashe in aka gama haɗa gaba ɗayan sammai da ƙasai aka fakki su aka warware su su ne daidai aljanna to idan kuma aka ɗauko ɓangaren tsawonta kuma sun kera wannan kenan to in kuma haka ne to ita aljanna an ce an tanade ta lalle tana nan to kenan ba ta cikin wannan alam ɗin na sama da ƙasa da ko'ina in ba haka ba to ai ta fi girman su to a ina ta zauna wannan malamin ko shi zai ba mu amsa تو مجمالا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مم.
والله يحب المحسنين Allah ya ce an tanadi wannan gidan na aljanna mai faɗi don mai tsoron Allah to sai Allah ya tam- ya ya sifanta masu tsoron Allah wannan suna mausulin yana sifanta suwaye masu tsoron Allah sai Allah ya ce allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i waɗanda suke tsoron Allah su ne wanda suke ciyawa halin sarari shine as-sarra ko kuma hali na ai kunci shine ad-dharra ko kuma hali na mansha lokacin da suke nishadi haka suke yin bananza fi sabilillahi lokacin da ransa yake a bacen ma ba fasawa suka yi ba ba sai za a ce a kuje wajen alhaji sai kun ga fuskarsa tana dan walwala sannan zai yi a su masu tsoron Allah tunda Allah suke ba in ma a turbanan suke ran nasu a bace yake in ka zo ba kan za su to haka yake ko kuma wani suka ce ma halinsu na rayuwa da halin da ba sa nan na rayuwa shi ne yunfiku na fisar ra'i wadda ra'i lokacin da suke da rai sun bayar da hannunsu sun ta bayarwa kafin su mutu sun ga cewa za su mutu kuma alheri ya musu fawati sun yi hubusi da yawa sun yi wasiya da yawa kaga sun yi lokacin da ba su da shi domin a lahira ai ba su da shi to sun yi barra'in kenan to waɗannan dai su ne masu wannan halin wal kazimin al gaiza kuma masu hada fushi in an fusata su din ba sa yin abin da ya wuce iyaka in ka fusata su sai su haɗe kamar baka yi ba kuma a ci gaba da ma'amala a ci gaba da hira sun haɗe shi dan Allah wala afina anin nas ba sun kulle ka bane ba dan wai sai wata ran sun rama a'a masu yin afuwa ne ga mutane abin ya wuce kenan to wannan wannan ayar ita ta zo ita kuma kamar tasliya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yakin Uhud da aka ratso wanda kuma yanzu za a sake jona mana da shi yanzu a gaba cewa a yakin Uhud an kashe Hamza wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwatanta babu wani abin da yake mai ɗimotawa da ya taba haduwa da shi fiye da kashe Hamza to kuma yayi alƙawarin sai ya kama mutum talatin duk ran da Allah ya dora shi kan Qurayshawa ya musu kisan gilla ya musu dalla dalla sai ya gugutsura su sai Allah ya saukar da wannan aya cewa a'a Allah na son masu haɗe kushi Allah na son masu yi wa mutane afuwa eh to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi kuma can ayar da ta sauka ita ma an ce ita ma tana bada hakurin ne wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi idan an muku dai ya rasulullahi ku yi daidai yanda aka yi muku yanda aka kashe muku wani ku kama wani gwarzan su kuma ku kashe ba sai 30 ba wala in sabartum huwa khairul lisabirin in ma kun yi hakuri ya annabin Allah Allah ne yake ba annabi hakuri to fa huwa khairul lisabir wannan shi yafi hakuri shi yafi alheri ga masu hakuri aya ta gaba tace wasbir kai tsaye ma yi hakurin wa ma sabruka illa billah mun san zaka iya yi amma kai baka yi hakuri ba sai dan zatin Allah shikenan to haka nan bayan Allah sun biyo sahun wannan ayar duk wani wanda shedan zai masa lalata to ya karanta wannan ayar idan wani yaranka ne wata matarka ce wani ubangidanka ne ko kuma wani dan uwanka ne ya bata maka rai to da ka tuno wannan ayar cewa masu ciyawa fi sarra'i wa barra'i masu hada fushi sai ka ce to na hade masu afuwa ka ce ma ba komai ma in yaronka ne ka ce zo ka shiga shiga kanti ba komai haka Aliyu dan Hassan dan Aliyu dan Abi Talib aka samu wata koyan gasa na zuba masa ruwa da buta ta karfe sai ta ɗaga ta sama sosai yadda ta kubuce mata ta dare masa kai sai ta ce yi haƙuri sai ya tuno walkazi na gaba sai ce na yi ta ce kai mun afuwa ta ce ne maki Allah na son masu kyautatawa ya ce ta ce ya ce na yin taki ba shi kenan ba wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son almuhsinina masu ihsani guda biyu gaba ɗaya ihsani sigarsa guda biyu ce akwai ihsani na ƙari Allah ya wajabta maka salloli biyar Allah ya wajabta maka zakka idan za ka ihsani a cikinsu bayan sallolin nan biyar ko ce ka raka ta da nafila raka a hurhudu ko kafin ko bayan ka yi ihsani ka yi da ziyada da daddare ka yi sallah ka yi ihsani na irin jinsin wannan sallah wannan ibadar zakka an wajabta maka ka fitar da an gaya maka abin da za ka fitar in ka ƙara ka yi ihsani to wannan ihsani na jinsin ibada kenan amma duk ayoyi da suke maganar ihsani in ka haɗa guda goma ko sha biyar to sha uku ba da wannan ihsani suke ba sha uku da ihsani na muraƙaba suke wanda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene ihsani to annabi bai faɗi wannan wanda na faɗa ba ihsani na muraqaba ya faɗa yace anta abudallaha ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kamar ga ka gashi kai kana ganinsa haka za ka yi bautar yaya bautar wanda yake ya san gaban Allah yake ya za ta kasance ya nutsuwar take yaya kallon shi wanda yake bauta wa yake tun da gashi yana kallonsa to haka ake so ka bauta wa Allah idan kai ƙasa daga wannan darajar ka lalace daga daraja ta biyu shine ka ga shi Allah yana kallon ka daraja ta biyu kenan daga wannan kai ba kai kake kallon san ba amma ka san yana kallon ka aƙalla abin da za ka samu a cikin wannan ka ji kunyar Allah ɗin tunda ka san yana kallon ka waccan kuma ka gan ka ba ka da wani motsi in ba wanda ya kamata ka yi a gabansa ba in kana kan waccan darajar to wannan shine ihsani to wannan ihsanin shi ya yake yana nan a cikin kowace ibada ba sai a sallah ba ba sai a sallah da manzo Allah ya gaban a gaban Allah muke ba sadaka ka dauko ka yi bauta wa Allah da sadaka ka kamar Allah gashi shi kake ba duk abin da za ka yi don zatin Allah ka yi kamar gashi shi kake wa to wannan shine ihsani na muraqaba to duk nasosi da yawa a kansa suke magana wancan ihsani na ziyada abin da yasa ya zama cewa ba da shi ake da yawan ayoyi ba ba a kansa ake magana ba ka kaddara ka ɗauko sadaka ka yi ihsani amma na ziyada ka ƙara daga kan zakka amma ba dan Allah ba to me me amfaninta kaga sai ka ɗauko wancan ihsanin na muraqaba sannan sadakan ma za ta maka amfani shi ihsanin na ziyada zai amfani to da haka shine Allah ya ce Allah yana son masu ihsani Allah ya sa mu a cikin su to والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
والذين إذا فعلوا فاحشة ana ci gaba da gaya mana dai siffa ta masu tsoron Allah bayan an faɗi ciyarwa siffarsu ce an faɗi haɗa fushi siffarsu ne an faɗi yin afuwa siffarsu ce an faɗi ihsani siffarsu ce sai kuma aka ce su ne dai waɗanda idan sun aikata alfasha ko kuma suka zalunci kansu to me bambancin alfasha da zalunta kai shi ne malamai suka yi ta magana dai wasu suka ce alfasha shine ƙaramin zunubi azzulumu shine babban zunubi wasu ka ce a ita ce dai babban zunubin shi zulmin shine karamin zunubi wasu ka ce a alfasha shine abin da ake yin sa da baki zage-zage ko kuma aibatawa ko wani abu makamancin haka kamar yadda ya zo a hadisi na bukhari wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan cikin yahudawa sun zo ya sun ce wa manzan Allah assalamu alaika takobi zai gilla kanka amma kamar wai sun ɓoye assalamu alaikum suka ce aisha ta ji tana gaban annabi sai ta ce wa alaikum la'anatullahi wa gazabuhu Allah la'ance ku ya tsine muku da wannan magana sai manzon Allah ya ce habba aisha iyaki an zalika kada ki alfasha akan wannan sai kira abin da za ta yi akan alfasha ma'ana abin da ta faɗa kai wannan la'anar sai ya kira ta da haka shi ne sai ta ce baka ji abin da suke faɗa ba ya rasulallahi ya ce ke baki ji abin da nake gaya miki ba yanzu cewa ki daina kawai to kaga illa ta harshe ko wani kalmomi na harshe waɗanda suke masu aibatawa ana kiransu alfasha to in haka ne sai aka ce shi ne alfasha shi kuma abin da ake aikatawa a fili na gaba shi kuma zulum to haka dai haka dai amma dai magana da tafi yawa a wurin mutane shine alfasha zina zulmu kuma sauran zinuban saboda ai Allah ya kira alfasha a cikin alkur'ani da zina ko dan haka ma aka ce dan dalilin wannan ne Allah ya saukar da wannan ayar Allah ya saukar da dalilin wani sahabi mai sai da dabino wanda yana da aboki abokin shi ya samu tafiya yaƙi fi sabilillahi shi kuma mai kantin dabino ne ya kantin dabino sai matar wannan mujahidin ta zo siyan dabino ta ga dabino haka a- a a gaban kanta kamar gaban abu sai ya dan katar sai ce ai akwai wanda ya fi wannan kyau yana nan ciki a ina a ciki zagayo ki gan shi ta zagayo ciki sai ya rike ta saboda haka duk abin da namiji zai da mace sai ya yi da ita banda bai sadu da ita ba amma duk abin da zai ji daɗi da mace ya yi amma banda saduwa sai kuma girman Allah ya faɗo masa ya sake ta kuma ya je gaya manzan Allah ga abin da ya yi to shine an ce aka saukar da wannan aya cewa waɗanda suka zalunci kansu sai suka tuna Allah zakarullaha idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha sai girman Allah ya faɗo musu fastaghfaru li zunubihim sai suka nemi gafara Allah akan zunubin da suka yi wa may yaghfiru dhunuba illa Allah ai kowa ki gafarta zunubi ba Allah ba dama bawa dai in yayi zunubi ba shi da makoma sai Allah da to da haka in ya dawo wa Allah Allah sai ya karbe shi to aka ce wannan aya ce ta sauka bayan wannan manzo Allah ya kira shi ya gaya masa wakila kuma cewa a'a darafai nahari wa zulfan minan nar innal hasanati yuzhibuna sayyi'at ku tsai da salloli gefan rana da gefan dare salloli gaba ɗaya na yini da kenan yin su yana sa zunubai su tafi munanan zunubai wannan kyawawan ayyukan na sallah su tafi da su shi ma yake kira shi ya gaya masa to ala ayi halin dai ko wancan ko wannan dai ana yaban waɗanda in suka fada cikin halin zunubi suna kallon Allah a cikin zukatansu su tuna Allah kuma su nemi gafara Allah kuma su gaba mai gafarta musu in ba shi ba walam yusirru ala ma fa'alu kuma ya zama ba su tabbata akan abin da suka aikata ba sun ciratu a take ba cewa ake ba su ake kai zunubi kana cikin zunubin girman Allah ya faɗo maka kuma kai baka bari ba kuma ka ce kai istighfari a'a sai ka ciratu daga barin wannan zunubin sai nadama ta biyo baya sannan sai ka nemi gafara ubangiji shi sa Allah yake cewa walam yusiru sharadi ne wajen neman gafarar tasu ya zama ba su tabbata ba su tsaya akan abin da suke aikata ba al-israru ala zambi tabbata akan zunubi shine bawa ya tabbatar da azamar cewa sai ya ƙara ko sai yayi gaba ka kulla niyyar cewa sai kayi zunubi al-israru ala zambi kenan amma ba maimaita shi shine israri ba haka malamai suka ce maimaita zunubi nayi yau in dai har na tuba ko ba nufin in yi bane wani abu ne kai ni nayi zuciyata da shaidan ya ja ni kuma na dawo na kalli girman Allah na fasa na tuba gobe idan na sake yi wannan ba musirri bane ni ba isra'il ba tabbata akan zunubi bane ba mai tabbata akan zunubi shine tun yau yayi niyyar goben zai yi tun yau yayi niyyar bai fasa ba dama kuma ba zai gobe ba amma yana nan bai sa fasa ba dama ce kawai bai samu ba to wannan musirri ne wannan kuma shi ya fi haɗari a cikin mutane ba mai zunubin ba wanda yake tabbata akan da niyayyinsa wahum ya'lamu alhali sun san abin da suke zuwa zunubi ne to wannan aya musamman ta ƙarshe tana da abin da za a jefa tambaya a kai yanzu mai tsoron Allah kenan za a same shi yana aikata manyan saɓuna da ƙanana eh arama wanda yake mai tsoron Allah a kira shi mai tsoron Allah kuma a same shi yana aikata manyan zunubi da ƙanana imam sani zai yiwu sai dai ƙanana ko to kuma ita wannan aya ta ce har manyan wancan shi ne abin da yake kamar ma'ahudi abin da aka fi sabawa da shi cewa duk wanda yake jin tsoron Allah to lalle zai nisaci manyan zunubai in dai ba ƙanana ba allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam wannan shine abin da malam ya faɗa amma to ya za mu yi mu fidda wannan Allah ya ɗauko sifar masu tsoron Allah ya ce su ne waɗanda suke ciyarwa su ne waɗanda suke suke yafewa mutane su ne masu haɗa fushi su ne waɗanda suke aikata alfasha ko zalunci na kai kowanne ka ɗauka ma dai ciki su dai akwai kabirar ka ɗauki zalunci shine kabirar alfasha ce ƙarama oho in kuma an fasa ta da zina ai kabira ce ita ma wannan to amma an ce suna aikatawa sai dai yazkuruna Allah wa yastaghfiruna Allah wa lam yusirru alaihi to kaga ashe kenan anan wannan ayat ta nuna lalle za a iya samun mai tsoron Allah ya aikata kabira din ko sagira sai dai bambancinsa da sauran wanda ba shi ba shi ya bambanta da abu guda uku zai zama ko yana aikatawa ko ya aikata lallai zai tuna Allah kuma yana tuba gayat tuba yana neman gafara Allah kuma baya tabbata kan wannan ya zama tadarsa kenan abin da yake so kenan to sai dai a yage shi a rabe shi da wannan amma in ba haka ba aya ta haɗe to mu je malam
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري Mm.
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Mm.
ونعم أجر العاملين ula'ika waɗanda aka sif- siffanta ɗin nan da kuka ji su gaba ɗayansu kaga har da dai ɗin dai masu aikata a fahisha ɗin ko zaluncin suna neman gafara waɗannan almausufuna ababen siffantawa bima zukira da abin da aka ambata ɗin nan jaza'uhum magfiratun lalle sakamakon su gafara ce gafara kuma min rabbihim daga ubangijinsu dan an ce man yaghfiru dhunuba illa Allah to me yin wannan gashi yana shi- shi zai musu ita wajen natun sannan bayan an yafe musu an gafarta musu da kuma aljanna aljanna da tajrimin tahtihal anharu koramai ba korama ba koramai ta giya ta nono ta zuma ta daga tana tana yawo eh ta ta- tajri min tahtihal anharu an koramai na gudana ta karkashin ita wannan aljanna to wannan aljanna fa ba danawa za su yi ba waɗannan masu sifofin in sun shiga aljanna ba irin zi- ba ziyara suka kai ba gidansu ne khalidina fiha in sun shiga madawwama ne a cikinta ka san abinda isha Allah yake ta cewa khalidina ko khalidan fiha saboda jin daɗi ko yaya ya kai jin daɗi abinda zai ɓata wa ma'abocinsa rai ya ji zai rabu da shi tun bai fita daga jin daɗin ba sai ransa ya ɓaci to wannan shi ne to sai Allah yake cewa baka da wannan bacin ran in dai ka ɗanɗana ka ci gaba da sha kenan naka ne ba ɗani ba ne ba khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin to ubangiji madaukakin sarki yanzu kai ne abin da ina son a gane wannan abin da Allah ya faɗa wannan jimla ta ƙarshe ni'ma ajrul amilin Ah, k- k- kai ne wanda ba wanda ya kai ka iko da mulki da kuɗi sai ka shirya wata liyafa a cikin gidanka daidai ƙarfinka wanda an san kana da shi in ka zo za ka gayyaci mutum biyu uku ka ce to wane kar ku ce na ɓoye muku abin da yake cikin nan kai ai ba dama to tun daga sannan su kai za su kalla su san me ka shirya din sun san ƙarfinka da ikonka kuma kai ka ce lalle abin da ka shirya ba dama to ai tun kafin su shiga ransu ya ba su cewa za su kwashi abubuwa to nan Allah ne bayan ya faɗi aljanna ya faɗi kaza sai ce kai ni'ima ajrul amilin madalla da irin la- abin da na shirya wa ma'aikatan nan to Allah iya ikonsa da girmansa wanda baka san iyarsa ba shi yake cewa madalla da ladansa da zan musu za su karba abin da za su karba na yi shiri iri shiri nasu to kaga ai shirin ba dama to Allah ya sa mu a cikinsu eh to ko mu kwana anan alhamdulillah a kafin mu yi addu'a mun yi bakon mun yi bakon malami dan takararmu na gwamna a gaba insha Allah Eh, sh- eh, Shak Malam Ibrahim Khalil ya kamata ya- ya- ya ya jefa mana wasu kalmomi da za shi amfani mu koya suke to shi kenan ya- ya- ya- ya ce ai masa abubuwa sai ya zo rufewa amma na so ya ce wani abu saboda watakila da ya abin nan da ban sani ba ko ne ne mataimakin gwamna a akwai ina takarduna ni ma kuma kuma abin ba gara malaman su shigo ba da a ta wannan abubuwan haka a ta kwaɗo ba gara mu ma mu ɗana ba a ga yadda za mu yi alhamdulillah na ta sa alhamdulillah ya